to bayan alif din wani lokaci akan samu harafi biyu ne kadai duk dai suna ne da siga ta munta haljumu karshen abin da jam'i zai iya kaiwa kenan in jam'u taksir ne ko ko bayan samu harfa guda uku amma a tsakiyar harfan guda uku ya zanto akwai wato ya'un sakina an gane ne ko gashi nan yace amma sai ga tumun tanzumu fa bazitu ha ayyar kuna nismu jam'a taksir a samu suna a yi masa jam'i na taksir wa qad waqa ba'da alif taksirihi bayan alif din wanda da ita aka kassara mufrad a samu harfa ne harufa guda biyu kamar me masajid masa bayan alif harufa na aka samu jid jimun da dalil manabir أفاضل أماجد أماثل وحوائض وطوامد dan alif din ita ce ta kassara kalmar domin masjid asalin masjid ba haka yake ba su da mun ci alif taksir shine mai tagayir biniyatul mufrad wato a canja jirin kalmar yadda take a mufrad a mufrad ga ta yadda take masjid to da ka zo taksir tun farko sai wannan a madadin sukuni sai kai me yawa sai kuma ka kawo alif alif din shine ya kasara me mufrad din domin da babu da kai haka ka sa alif ba ka kasara mufrad ba to a bayan mufrad bayan wannan alif din wanda shine na taksir din sai a samu harufa nawa biyu jimin da dalil misali idan wannan kalmar ce haka in mimbar ne wanda asalin mimbar haka an gane ko nunin dinnan sake na ce sai ta zanto mai fataha sai ka sa alif ya karya wannan kaga nan ma sai aka samu ragowa harfa nawa haka idan ka dauki amasil asalinsa amsal ne yayi amsal wato mutum na buga misali kaga am sal kaga sai ka karya wannan ka'idar kai mata fataha a madadin mai sukun sai kuma ka kawo alif nan gudun kuma nan gudun kai abin nan kaga wannan alif din shine taksir din ka kassara mafarajin da shi shine yake cewa wa qad waqa ba'da alif taksirihi harfani a samu harfa guda biyu bayan alif taksir din sune ne ga sunan gurin masajid jimun da dal manabir جمعنا منبر أفاضل جمعنا أفضل أماجد جمعنا ماجد ماجد كو أمجد كيتوا أمجد أم أماثل جمعنا أمثل وحوائط جمعنا حائط طوامس جمعنا طامس an gane ko au salasatu ahruf ko a samu harufa guda uku wasu tuha sakin a tsakiyar su na tsakiya din ya zama sukuni gare shi kamar mafatih kaga mafatih harufa guda uku aka samu bayan alif takfir harufa guda uku ne ta da ya da ha a tsakiyar su aka samu mai harfin sakin ita ce ya mafatih haka kuma asatir haka kuma kanadil mafatih jam'i na miftah asatir jam'i na usfur kanadil jam'i na kindil kindil kamar fitilar kwai kenan asatir jam'i na usfur usfur shine benu dan kalamin sun sunna mafatih ko ma'ruf to wannan siga ta muntahal jumu sawa'un allati wujida ba'da alif at-taksiri ثلاثة أحرف أوسطها ساكن أو التي وجد بعد ألف التكسير حرفان كمساجد kaga wannan kowace illa ce guda ɗaya lakinnaha taqumu maqamal illatayn fa yakunu al-lafzu mamnu'an min as-sarf li wujudi hadhihi al-illati al-wahida التي تقوم مقام الإلتين كما يعني سيتمي وأما التأنيث وأما ألف التعنيف المكسورة فنحو حبلى وحشوى ودنيا ودعوى an ce mata makasura saboda babu alhamza a bayanta sai a ce mata almakasura ta kaitacciya tunda ba a yin maddi hubla an gane ko duniya dukkan su alif din da ke ciki ta alif ce eh وأما ألف التعنيف الممدودة نحو حمراء ودعجاء وحسناء وبيضاء وكحلاء ونافقاء وعلماء واصدقاء ulama
وأصدقاء a duk an san ma'anonin waɗannan kalmomi hubla mace mai juna biyu kenan kuswa abin da ke nesa daga al'aqsa ne al'aqsa in namiji ne wanda yake manesanci subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa wa al-quswa sai zanto mu'annas din sa in abin mace ce sai a ce al-quswa lahu manzilatun quswa yana da matsayi da koli manisancin matsayi duniya daga al'aduna al'aduna mafi kusanci an gane ko walam ziqannahum min al'azab al'aduna dun al'azab al'akbar duniya shine mafi kusanci wato an cewa duniya suna ad-dunya لدنوها ون وسرعة زوالها dan da na mutum zai samu dan da na kuma da kare mata'un qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wal da'awa da'awa yan san me da'awa kai da'awar abu kaza naka ne shine da'awa wato akwai mutum tsakanin da'awa da kuma ad-da'awa bitta a karshe adda'awatu bitta shine dai kira ko wannan kuma da'awa da alif ne aka wato da'awar abu kaza mallakar ka ne ga da yake hannun wani wa amma alif at-ta'lif al-mamduda kamar hamra da'ja hasna bayda kahla wa nafiqa وأصدقاء وعلماء كون ne alif ta anis ne a nan gudu amma mamduda wato ba makasura ba ke na ma'anonin su sanannu ne hamra suna ne launi ja ke mu'annas ne ne al-ahmar da'ja da'ja al-ad'aj wato shi ma sifa ce sifa ce ta sifar ido ban san zan fassara ta da hausa ba mai manyan ido za mu ce kenan da aja mata kenan mai wannan sifar hasna ko ka ce mu'annas ne na al'ahsan ko na hasan bai sananne ne wannan kahla مؤنث لنا الأكحل الأكحل من الرجال wanda za ga idan sa kullum kamar ya sa kwalli alhali ku bai sa kwalli ba haka halittar su take kahla mace ke nan da wannan nafiqa asalin nafiqa rami ne a cikin kasa kamar gidan yin yawa wato inda ta huda ba nan ne za ta fito ba an gane ko a ba dai kurege ba kurege ne ke wannan yin yawa ya ce kurege a wallahi ba kurege wani sun ce ce wanda kurege a yin yawa ce ai dan yin yawa ce ya hakuri ma da mana yin yawa ce za ta yi rami ba ta nan kuma za ta fita ba sai ta yi su ma da yawa dan ta yaudar mutum da haka in ka zo ka tsare nan wurin ka yi shirme to daga naka sama ya annifaq ya faɗa maka abu da baki amma a zuci kuma Allah ce in kana kabura alayka iraduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard ahum ala huda fala takunanna nafaq rami na karkashin kasa eh a cikin kasa an huda dutse an wuce yasa larabcin zamani hanyoyin jiragai na karkashin kasa jirgin kasa na karkashin kasa da tura suke da shi ake kiransa nafaka wannan daga na aka samu nafi din a karmukan lahu asdiqa ulama wannan duk sananne ne fa kullu ma zakarna sai ce me وكل ما ذكرناه من هذه الأسماء مم.
وكذا ما أشبهها لا يجوز تنوينه مم.
ويخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة مم.
له صلى الله على إبراهيم خليله مم.
وله رضي الله عن عمر أمير المؤمنين مم.
فكل من إبراهيم وعمر مخفوض مم.
بدخول حرف بدخول حرف الخفض عليه مم.
وعلامة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة مم.
لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف والمانع من صرف إبراهيم العلنية والعزمة مم.
والمانع من صرف عمر العلنية والعزم مم.
يقف على ذلك الباب مم.
ويشترط لخفض- ويشترط ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من ال وألا يضاف إلى اسم إلى اسم بعده مم.
فإن اقترن بألف أو أضيف خفض بالكسرة kenan نحو قوله تعالى نحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد مم.
ونحو مررت بحسناء قريش kaga da kace antum akifuna fil mas- da kasa alif da lam sai kai masa kasra da me sai kai masa jarra kai da me kasratun zahira haka idan mutum ya ce hasna'i quraish na tabbatar ko na faɗa ko ban faɗa ba abin da ya kamata ku fahimta cikin wannan darasin ba ce kuka fahimta ba in an yi sa'a kun fahimci ɗaya bisa uku na abin da ya kamata ku fahimta amma na sa ya karasa a haka idan mun zo kafin mu shiga darasi na gaba za mu sake yin gwari-gwari da buga misali kan allo yadda za ku fahimta amma na tabbatar bi kawai kuka yi kai ya mutum ya saurara ɗaya ba fara ba wani bai fahimta ba kuma ina jin su suka fi yawa ina ba ta fahimta amma na sa ya ja bakin ya kai har karshen babin ko kuma abin da za ku yi mun na taimako shi ne ku yi muzakara sosai da sosai idan aka zo kafin mu buɗe littafi za mu yi bayani dalla dalla daki daki yadda za a fahimta dan na yi shiru na kyale an wuce a haka saboda na ga lokaci ya tafi in ma na ce zan fara bayani ba zan kai karshe ba gashi har tara da wani abu tare za ta yi an fahimta ko waɗannan sunaye kuma na waɗanda suka ba da ansa yau sun sun yi kokari kwarai da gaske akwai da ai dama ba kowa na rubuta ba akwai wanda dama ban da yawa ma dama yana bada ansa akwai wanda kuma yau ya fara bada ansa ina ganin ba ba kowa da kowa na ce dama zan rubuta ba kana da darasi a ciki to shi kenan je ka ba na da kai na rubuta na rubuta sunan ka ba ina jin na rubuta ko na duba cikin maktabata yana da waɗansu littattafai waɗanda yawancinsu ina da kofi biyu to shi ne na ga cewa ya kamata in zo da su ranar lokaci na gaba insha Allah na duba kuma cikin jakunkuna na na kasir kasir na karatuttuka da laksoci na su albani da su wani ne ko waɗanda na ji su na ji su har na gaji ko waɗanda na rubuta ma waɗansu ababe a cikinsu saboda haka su ma kuma ya kamata wani ya kazu da su to insha Allah kaga wanda zai iya yin larabci da baki to yan an yi larabci ma zai iya ji kenan wanda ko ba zai iya larabci da baki ba to yan an yi ma ba zai ji ba kenan to kaga da ka ba wanda ba zai karu ba gara ka ba wanda zai karu sauran kuma shi kenan sai dai wani lokaci in Allah ya kai mu insha Allah ta'ala akwai mai tambaya yanzu eh bismillah eh طوامس جمع من الطامس التي لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان bari in ƙara sama ai ban ƙara ba shi ansa ba yanzu kawai shahid na kawo masa yanzu haka bai fahimci mai da ce ba amsa kawai na kawo masa na danganta alaƙa tsakanin kalmar tawamis da kuma tamas din da ke cikin alƙur'ani lafazin at-tamas a larabci shine kawar da budurcin mace at-tamis cikin mata ko dai mu ce wadda ba a taba kawar da budurcinta ba cikakken budurwan da ba a kawar da budurcinta ba a zaɓawa mis jam'in su kenan ka gane da kace su kuma ممنوع من الصوم من اعمل قريب نعم بسم الله وانا كتمي يطلع الشمس عمدا تطلع الشمس على رجل يمكن هكا يا هلتا هو يسمى الشمس تأنيث غير حقيقي تأنيث مجازي جائز inda kun fahimci wannan ka'idar shi kenan kun huta da yawa na'am a dan me za a sashi karbala ai sunan wuri ne sunan wuri ne ba baya cikin murakkab sarki mazubi ko ina na sani ai wa alaikum assalam wa rahmatullah ba murakkab bane ba ko alama na ina jin ka ba za ka tafiye ta masjid ba da ba za ka karanta bukari ba za ka ba bukari rubuto shi ba na ina jin ka damina na amjad amjad mai girma ko mai mutunci daga almajdu ne almajdu mutunci ko girma al'amjad mutumin da yake da mutunci al'amajid mutane masu kima ko mutunci an fahimta ko? fahatan suna ne قهطان أما أصلا سلفاء القهط توكر أنت بسم
الله الرحمن الرحيم نعم تمرين وضع كل فعل من الأفعال الآتية في جملتين يكون مرفوعا بإحداهما ومنصوبا بالأخرى يجري يبني ينظف يرسم يمحو يشرب يبين ممتاز wannan darasin shine darasi na nawa darasin da ya wuce ba mu kirgawa da shi saboda shi ba mai na hau ba darasi na ashirin kenan to ضع كل فعل من الأفعال الآتية في جملتين بحيث يكون مرفوعا في إحداهما ومنصوبا في الأخرى ضع كل فعل كسن يكون فعل من الأفعال الآتية daga cikin fi'ilan da ke zuwa ka sanya shi zanto fi jumlatai ne cikin jumloli biyu bi haisu ya kunu marfu'an fi ihdahuma a jumla ɗaya daga cikinsu ya zama marfu'i wa mansuban fil ukhra kuma ya zanto mansubi a cikin ɗayar fi'ilan ko ga sunan sune yajri da yabni da yunazzifu da yarkabu da yamkharu an gane ko da ya shirabu da tudi'u akwai filin da ba fahimci ma'anarsa ba nan duk ma'anarsa zahiri take a fili eh tudi'u tana ba da haske kenan daga al'ida'a ne abdau yamkharu wato jirgin ruwa lokacin da yake keta teku wata alfulka mawakira an gane ku to yanzu aikin naku ne yajiri ya zami ya zama marfu'i ya zami ya zama mansubi yajiri safinatu alal ma wato anan wurin yajiri ya zama marfu'i li khuluwihi min an-nasib wal jazm aha ina rafa'a din take a'a ba mu gama da wannan ba menene rafa adun dan ka ce yajri na yadda marfu'i ne li khuluwihi min an-nasib wal jazm lakin aina alamatu ar-raf'i
وعلامة رفعه الخلق
علامة رفعه نعم ضمة مقدرة على الياء أه. منع من ظهورها الثقل ممتاز wannan shine abin da muka yi a baya ina jin baka muzakara yajri safinatu alal ma haka yace kila wani zai iya cewa dan me zai ce yajri bayan as-safinatu muannas ne da sai ce me tajri safinatu alal ma amma da yace yajri ma a larabci bai yi kuskure ba domin as-safinatu duk da cewa muannas ne amma muannas iri biyu ne akwai muannasun ta'anisan haqiqiyan akwai mu'annas ta'anisan majaziyan at-ta'anisul haqiqi kamar ka ce imra'a ko hind ko khadija duk wannan mu'annas ne ta'anis haqiqi li'annaha min bani adam imra'atun yani unsa min bani adam shine mu'annas haqiqi amma as-safinatu as-sayyaratu wannan mu'annas ne amma ta'anis li'annaha unsa min ghairi bani adam إذا كانت الأنثى من غير بني آدم جاز في ضميرها أن يأتي مذكرا أو مؤنثا كأيتها يجري السفينة باون زي وكدمي an gane ko da haka kira'ar ibn kasir ne namanta ko ibn kasir ko ɗaya cikin ƙura'ar saba da ya karanta fatalaka adamu mai rabbihi kalimatin fata ba alai shi sai karanta fatalaka adama من ربه كلمات فتاب عليه أما دلن فتلقى آدم من ربه كلمات في قراءة الجمهور في سيكرا تبي فتلقى آدم من ربه كلمات تزنتو كلمات هي التي تلقت آدم ليس آدم هو الذي تلقاها فأنا أقول لك تدمي ذلك فتلقى تندقى كلمات جميع da ta ce mai fatalakkat آدم من ربه كلمات هذا هو الذي يقتضيه السياق ما سكت نفرقه التأنيث غير حقيقي ده حتى سيزن سوف تلقى ko kuma lewujudu faslin bainal fi'li wal fa'il an samu wani abu a tsakiya shine mafulan bihi da ya shiga tsakiya fi'ilin da fa'ilin ba su sadu da juna ba nan gurin ma ya halatta ko kai ta zikirin fi'il ko kai ta anis dinsa a takaice da kar mu tafi da nisa idan yace yajri safinatu ya halatta in yace tajrid safinatu ya halatta idza sa'alaka sa'ilun fa qala limadha sai ka tambaye li'anna safinatu mu'annas ta'anisan majaziyan wa khalas inta al-kalam to sai me wannan ya zo marfu'i hmm sai me kuma sai mansubi kuma na'am lan yajri as-safinatu ko lan tajri as-safinatu jamil تجري أن الفعل فعل المضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة جميل جدا سيبني eh abinda muka ce cikin yabu ne shi za mu faɗa cikin yajiri domin duk tsarin sa daya dan kar mu ɓata lokaci ko sai yunazzifu yunazzifu wai mutum biyu ne kawai suke daga hannu Allah sauke muku bismillah mala ينظف محمد أسنانه جميل جدا أها. هذا مرفوع أريده منصوبا sai dan kake haka ko da ke mana ta yi kyau amma kuma kamar yadda Muhammad din ya zama kazami kenan ka ce ba zai kada tsafaci hakoran sa mai kenan akai kenan me za na ka ce yuridu Muhammad an yunazzifa amma ko ba ka ba to sai yarkabu jami'in malam bismillah يركب محمد بن الحمار ممتاز أها لن يركب محمد الحمار خلاص يمخر يمخر نعم مالا يمخر السفينة في البحر يمخر السفينة البحر مم. جميل أها ال- لم يفرق سفينة كنبو البحر جميل على كل حال يشرب يشرب ايه؟ يشرب عطشان الماء جميل مهم. أراد الظمآن أن يشرب الماء جميل يا عيتي تضيء تضيء أها آه، تضيء القمر أبدا canja da kanka mana na'am ai ba za ka ce mana mashirka ba idan hasken rana kawai a gaba zai tsayawa to ehe tudi'u shamsu al-afaq jamil tudi'u shamsu al-afaq rana tana haske dukkan sassanin duniya ne shikenan muka ce ba za ka ce wata ba dan shi wata baya da abdiya yana da annur ne huwa allazi ja'ala ash-shamsa wal qamara abu zai yi wa dan akwai bambanci tsakanin annur da abdiya an gane ko kowanne ishraq ne amma sai dai abdiya ishraqun yusahibuhu ishraq لكن النور إشراق بدون إشراق an gane ko a cikin abdiya bayan haske kuma akwai mai zafi da kuna amma annur kuwa haske ne ba tare da kuna ba shi yasa cikin hadisin manzala sassan da ke cikin arba wani hadis kun san shi da ke cewa as-salatu nurun wa sabru suka ce to a da as-salatu da as-sabr wanda yafi girma a cikin addini as-sala to amma me yasa aka bata nur sabar aka bashi tare da cewa diya ya fi nur haske kun gane bambanta ai sai aka ce to ai shi abdiya haske ne tare da kuna wanda a haƙuri akwai wannan duk wanda aka ce yi haƙuri me aka yi masa to ashe asabar diya fihi shay'un min at-tahammul la budda an yatahammal al-insan azun annakum fahimtum jaydan shigaba أضاء كل اسم كل اسم من الاسماء الاتيه في ثلاث جمل بحيث يكون مرفوعا في احداها ومنصوبا في الثانيه ومخفوضا في الثالثه ومثل ذلك للشك واضبط كل ذلك بالشكل جميل kowane suna cikin sunayen da ke zuwa abinda ake so ka sanya shi a cikin jumloli guda uku wani lokacin ya zama marfu'i wani lokacin ya zama mansubi a karo na uku ya zama mahfud wadbut kullu zalika bi shakli kuma kai wasulla a ciki ga sunayen nan walidaka
والدك اخوتك waliduka kai waliduka jami ikhwatuka asnanuka shike nan ba ta kara da kyale ta shi kawai waliduka ka sanya shi marfu'i marratan wa mansub marratan wa makhfuf marratan salisatan na'am malam ja'a waliduka jamil eh karramtu walidaka karramtu ko akramtu duk ɗaya ne karramahu ko akramahu walaqad karramna bani adama an gane ko sannan kuma fa amma al-insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu kaga qur'ani ya zo da dukkan siga guda biyu ya zo da karramahu ya zo da akramu akramtu walidaka ko karramtu walidaka bi ma'anan wahid jamil sai inda yake mansubi amma al-maqsud kai marartu bi walidika walid ne ai ba walidaika walidika jamil sai ikhwa ikhwa na'am إخوتك حضر إخوتك ياي سي منصوب رأيت إخوتك ياي شيما جميل جدا مررت بإخوتك بإخوتك لا أكون يتكدى دبيرو ما mai takarda da biro a cikin ku haka na manta takarda da yawa ga biro da saura takardar malam bani ko wannan sallan ce shike na malam karka da exercise so kalo mun da wannan ma eh wannan ta biki ce me sunan ka malam kai kai me sunan ka Umar Usman me sunan ka eh Sadiq Suleiman wa anta صالح سعيد وأنت ناصر أمين علي وأنت يا شيخ إيه مجتبى مرتلى مرتضى هو ده فدا ده وصبا مرتضى عمر مسامة يو بيس لنا كمان ايه amin kabir abubakar me sunan kamala sa'ad sa'ad adam muka ce sai ne mun gama da ikhwatu ka ibo sai asnanuka asnanuka malam bari rubuta sunan ka me sunan ka eh abdurrahman man عبد الرحمن آدم أسنانك أسنانك جميلة ياي أسنانك هنا مرفوع أه. abin da wajen da ya kawai nazif asnanaka wannan yayi nazif asnanaka أها سي إذا أنتم مرفوع أها رأيت شيئا من أسنانك جميل الكتاب wannan kan arha ce da shi da wata gowa daga ba wani abu na zai kuma naka ayi su bismillah wana alkitabu jadidu na'am اشتريت كتابا وضعت القلم على الكتاب جميل جدا ليه سننك سليمان بن نعم ما لا تعبا فلنا من سنة قبل القصار القصار مر القصار جميل تسلقين يا وسيم سامكما رأيت القطار نظرت إلى القطار هذه كلها جمل مفيدة ليس لنك محمد أبو بكر جميل نعم أم الفاكهة قال النكر سيمين تبارك ايه الفاكهة ناضجة جميل جدا ناضجة معناه نننون يعني تسا وكامل أكلت الفاكهة آه فأنا منكم بضم محفوظ ما domin da suke akhadtu min abi fakihatan zai zama dan shine mafa'ul na akhadtu marar su sake larabcin ya yago amma ma'anar da ya yi nazartu ila al-fakihati sai ne akaltu shay'an min al-fakihati خلاص هي الرجل كده على اي هرب دي يعني me sunan sa ce ana rubuta sai wancan malam me sunan sa muntaka abubakar mumtaz aha sai al'ummu أخذت الأم ولدها جميل سمع هذه مرفوع فنريدها مرفوعة حرمت أم المؤمنين shi lafazin al'ummu ɗin kawai yake so kawo shi kaɗai ba tare da kayi zafa ɗinsa ba tun da al'um ya kawo masa lokacin da zaka ce ummul mu'minin ka ka cire shi alif da lam daga cikin sa ba zai yi wasu dan sultan ba innal umma tusaidu auladaha yayi innal umma tusaidu auladaha هذا مرفوع آه منصوب نريده مخفوضا نريده مخفوضا كيف تريد نعم to larabcin ya yi to amma kuma al'um ne wannan ba um musulai ba على الأم أن تربي أولادها جميل جدا على الأم أن تربي أولادها وأن هي الأصدقاء حضر الأصدقاء مهم. نريده منصوبا قبل أن يكون مخفوضا وليه زمان إيه رأيت الأصدقاء جميل أها مررت بالأصدقاء وهم هي سوسي التلميذان التلميذان نعم ماذا خرج التلميذان أها سلمت تو وانا مخفوض لي ونريد المنصوب قبل ان يكون مخفوضا نريده منصوبا رأيت التلميذين جميل ومررت بالتلميذين كنت سلمت على التلميذين يعني sai wanda ya kuma sai arrajulani arrajulani eh a جاءت نعم dole sai dai sun mutu ja'ar rajulan sun zai cikin ba ja'a shi ke nan ba amma zai mutu matar rajulan sai mun kashe su to ja'ar rajulan ihu ra'aytu rajulaini nazartu ila rajulaini jamil aljundi aljundiyu na'am malam اها اها مررت بالجندي جميل ياي وانا ام الفتاة الفتاة الفتاة نعم ايه حضرت الفتاة نعم رأيت الفتاة أها مررت بالفتاة جميل تكون جميل ما يسنن كمان نعم انت أه؟ نور bai sunan sa wala eh ahmad wa muhammad wa muhammad muhammad bai sunan ka wala mansur ibrahim akuka ala abubakar akuka ja'a akuka aha ra'aytu akhaka marartu bi akhika jamil jiddan ala abubakar wa abubakar musa na'am sai na gaba aha sadiquka جاء صديقك أه. رأيت صديقك أي مررت بصديقك أي لا ولا لا يقول كثر بأرهادي شيء الجندياني الجندياني يا شيخ تفضل جاء الجنديان نعم رأيت الجنديين إيه. مررت بالجنديين ما سننك ايه تاسع لون الفتيان ما قيل في الجنديان الجنديين هو الذي يقال فيه الفتيين يعني كلام التاجر الذي قال في الذي قيل في الكتاب هو الذي يقال فيه التاجر وهكذا الورد وهكذا النيل وهكذا الاستحمام والنشاط المهمل المهذبات لفظ المهمل mutumin da yake da sakaci mai sakaci shine almuhmil baya damuwa da al'amura abin da ya kamata ya ba su muhimmanci baya ba su sai musan muhmil al-istihmam an san ma'anar al-istihmam ai shine ne yin wanka wanka annashat karsashi wato mutum wanda baya da kasala al-muhazzabat waɗanda aka ladabtar da su ko suke da suke da biyayya mata sai mu shiga cikin darasin kai tsaye ne ya batul fata ta yanar kasra domin wannan ma hiyal mawadu allati takunu al-yawm fiha alamatan kaza kaza shine muka yi a baya karanta mu نيابة الفتحة عن الكسرة قال فأما الفتحة فتكون علامة للقصد الاسم الذي لا ينصرف أقول للفتحة مواضع و... موضع واحد تكون فيها علامة على قصد الاسم وهو الاسم الذي لا ينصرف ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف وهو الذي والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل لوجود علتين فرعيتين فرعيتين كلاهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى المعنى او وجد فيها أو وجد فيها علة واحدة تقوم مقام العلتين
to ya isa haka barkan ka to da kyau malin ya ce niyabatul fatahati anil kasra wato wurin da ake kawo fataha a madadin me a madadin kasra domin kasra ita ce alama asliya ta me ta aljarru amma tana da alamat far'iyya an gane ko daga cikin alamat far'iyya ɗinta akwai ya'un a cikin mai jama'ul muzakkar salim da cikin almusanna mun yi bayanin sa a baya to nan gurin kuma haka kuma fataha ta kan zo domin ta zanto ne ya batan anal kasra shi da ce wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafd fil ismi allazi la yansari a wuri ɗaya kenan fataha ta kan zo a madadin kasra ta zama alama ta al fil ismin lazi la yansarif a cikin suna wanda baya karban tanwini shine allazi la yansarif wa aqulu yace nakan ce lil fathati mawdi'un wahid fataha tana da wuri ɗaya ne takunu fihi alamatan ala khafdil ismi wanda takan zanto alama bisa ga cewa sunana dinnan mahfud ne wa huwa al ismu allazi la yansarif shine suna wanda yake la yansarif wa ma'ana kaunihi la yansarif ma'anar kasancewar suna a ce masa la yansarif Allah ya qabala sarfa ta yadda ba zai karbi as-sarfu ba wa huwa at-tanwin as-sarfu din shine at-tanwin an ganzu وهو والاسم الذي لا ينصرف شيكو الاسم ولا لا ينصرف شيني ليه هو الذي أشبه الفعل شنو وندي كمان تيتينيا da fi'ili duk sunan da ya kama da fi'ili an gane ko kamar ahmadu ala wazni af'alu kaga da ahmadu da ashrabu da akra'u dukkan su ala wazni af'alu kaga nan ahmad yayi kama da me ya yi kama da fi'ili to sai ya zanto ba za a yi masa tanwini ba don kamanceceniyarsa da fi'ili sunan da duk ya kama da fi'ili fi wujudi illataini cikin samuwar illa biyu a cikinsa far'iyyataini illolin rassa ne ba asalin sunan suke ba ihdahuma tarji'u ila lafzi ɗaya tana koma zuwa ga fi'ili wal ukhra tarji'u ila ma'ana ɗaya kuma tana koma zuwa ga ma'ana أو وجد فيها إلة واحدة تقوم مقام الإلة الثاني ko a sami illa ɗaya a madadin illoli guda biyu to dukkan sunan da ya zanto yana da illoli guda biyu ihdahuma tarji'u ila al-lafzi wa ulahuma tarji'u ila al-ma'ana to sai zanto mamnu'un min as-sarf wa ya san wani suna wanda yake mamnu'un min as-sarf kamar me eh misr kamar umar kamar suleiman kamar musa isa sau da kyau yanzu misali idan muka ɗauki isa mamnu'un minasar haka musa mamnu'un minasar haka suleiman mamnu'un minasar misali haka makka mamnu'un minasar mun ce kowanne dole a sami illa guda biyu a ciki إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى معنى فمننا إلا لي قد أبين لك تكن كون سورة أنمولا an gane ku wanne ne illolin da ke ciki idan muka ɗauki Sulaiman ziyaratul alif wa nun tunda daga Sulaim ne kaga wannan illatun tarju ila al-lafzi aha me tace illa ta biyu wanda take koma zuwa ga ma'ana لأنه آدمي لأنه آدمي an fahimta ko to zaka samu kowane suna mamnu'un min as-sarf akan sami illa guda biyu ɗaya tana koma zuwa ga fi'ili ɗaya tana koma kai zuwa ga lafazi ɗaya tana koma zuwa ga ma'ana wannan shi ke sa ya zanto mawdu'un min as-sarf ko wani lokacin a sami illa daya a madadin duka guda biyu to zai magana illoli sai take wal ilalul lati
والعلل التي توجد في مثله وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غير الأولى العلمية والثانية الوصفية ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه.
to kaga sunaye guda biyu a illolin da ke da ake samu cikin ismi wata dullu alal far'iyya kuma su nuna illoli ne far'iyya wa hiya raji'atun ilal ma'ana masu koma zuwa ga ma'ana isnata ne in dai masu koma zuwa ga ma'ana mai iri biyu ne ta farko al'alamiya suna ya kasance alam wasaniya ta biyu ta zanto alwasfiya suna ya zanto wasu an gane ko wala budda min wujudi wahidatin min hatayn al-illatayn dole kowane suna zaka samu ya zama mamnu min sarfi a samu ɗaya cikin illolin nan guda biyu fil ism al-mamnu min as-sarf a cikin suna da al-mamnu min as-sarf ne bi sababi wujudi illatayn fi idan ka ne samu alaniya sai ka nemo wata illar daban in ka samu al-wasfiyya sai ka nemo wata illar daban ka hada su zama biyu sai zanto mamnu min as-sarf sai ko me والإلل التي التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ستة علل آه، ست إلل نعم ستة علل مم.
وهي التعليق بغير ألف مم.
والعزمة والتركيب وزيادة الألف والنون مم.
ووزن الفعل والعزم مم.
ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مم.
مع وجود العلمية فيه مم. ممتاز illoli waɗanda ake samu cikin suna waɗanda za su zanto far'iyya sannan kuma suna koma zuwa ga lafazi su kuma guda shida ne daga cikinsu akwai at-ta'anis bigari alif at-ta'anis bigari alif kamar mai kamar laila mu'annas ne bigari alif wannan ita kanta illa ce wanda tarjiu ila lafzi laila mu'annas ne ko muzakkar to akwai alif akwai tawu ta tasmiya a cikin sa to
بغير ألف وغير ألف bigar alif ce okay to to shi kenan mu manta da laila tun da ya ce bigar alif mu dauki ka'ib ka'ib an gane ko ka'ib mu'annas ne ko muzakkar mu'annas ne jam'in sa kawa'ib wa kawa'iba mu'annas ne gashi kuma babu alif babu kuma ta'u tasmiya a karshen sa haka idan mun dauki hamil idan muka ce maryam shi a ajami ne da haka ba za mu yi izina da shi ba amma mu dauki sunan da yake larabci ne tsantsa kamar ka'id larabci ne hamil larabci ne murdi larabci ne an gane ko alha'id larabci ne amma ga shi babu alif kuma ya duddu alif tasniya bi gairi mai bi gairi sa'in wala alif an gane ko um, وهي التأنيث بغير ألف والعزمة التز- التأنيث بغير ألف في كنت إلا في راجعة إلى اللفظ أن gane ko والعزمة التأنيث بالألف كما الليلة ما مؤنث ولا يوم بقى ألف بقى haka idan ka dauki annufata mu'annas ne bil alif illa anna hadhihi alifun maksura wa hadhihi alifun mamduda wal ujma haka idan ka samu ujma suna ya zanto ajami wa tarkib ko suna ya zanto murakkab an gane ku to murakkaban manziyan ko idafiyan ko markaban isnadiyan wa ziyarat al-alif wan nun qarar alif da nun wa wazn al-fi'li da kasancewa suna ala wazn al-fi'l kamar yadda muka buga misali da Ahmad wal adlu da kuma al adlu suna ya fita daga tsarin da ya kamata ya zo kamar Umar mamnu'un min as-sarf al-adli domin asalin sa Amir ne Amir sai aka mai da shi Umar al'adar ɗin shi ne kaucewa tsari na daidai an gane ku to duk wannan dalili ne da zai isa suna ya zanto mamnu'un min as sai ce ne
ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود العالمية فيه وأما الوسطية فلا يوجد فيها إلا واحدة من ثلاث مم.
وهي زيادة الألف والنون مم.
أو وزن الفعل أو العدل مم. yace wa amma a sai ce wala budda min wujudi wahidatin min hadhihi al-ilal ma al-alamiyya dole a sami ɗaya daga cikin waɗannan illoli guda shida da aka lissafa tare da kasancewar suna alam an gane ku har kafin ya zama mamnu'un min as-sarf wa amma al-wasfiyya amma al-wasfiyya fala yudir minha illa wahidatun min salatin wato ba ba ba ba ɗaya daga cikin su sai ba fala yudir minha babu kowace cikin waɗannan illa wahidatun min salatin sai ɗaya daga cikin al'amura guda uku wahiya ziyaratul alif da kuma wazanul fi'il da kuma al'adlu zai kawo maka misalan su
ومثال العالمية مع التأنيث بغير ألف العالمية مع التأنيث بغير ألف فاطمة مهم.
وزينب وحمزة
فمثال العالمية مع التأنيث بغير ألف kaga idan muka ɗauki alam suna ya zama alam gashi ko mu'annas ne ba tare da alif ba kamar fatima mu'annas ne bai jere alif sannan gashi alam ne zainab mu'annas ne bai jere alif sannan nan kuma gashi alam ne da hamza mu'annas ne bai jere alif min haifin lafzi kenan fa duk yana ya dullu ala muzakkar dan ba mace ce ba sunan hamza sunan namiji ne to ka kowanne nan gurin mamnu'un min as-sarf ne بمعنى لا يقبل التهويل للعلمية والتأنيث فالعلمية إلة راجعة إلى المعنى أها والتأنيث إلة راجعة إلى اللفظ جميل فاللفظ مؤنث من حيث هو مهم.
ومثال العالمية مع العلماء إدريس ويعقوب وإبراهيم جميل idris da yaqub da ibrahim kowanne alam ne sannan kuma ajam ne gashi alam gashi kuma ajam kasancewarsa alam illatun raji'atun ila al-ma'ana wa kasancewarsa ajam illatun raji'atun ila al-lafzi kaga an samu illata ne far'iyya ne kenan ومثال العالمية مع التركيب مع يثرب وبعل بكة وقاضي خان مم.
وبجور جبجر ورام بربج
جميل مثال الألمية مع التركيب قال سونا ألم نجا تكون مركب لي مع دي كري أصلاً سمعت ne daban ga kuma yakrib daban sai aka yi tarkibin sa ya zanto kalma ɗaya aka ce ma'adi kare an gane ko wa ba'ala bak ba'al din daban bak daban sai aka yi tarkibinsa tarkiban masjiyan sai ya zo mai ba'ala bak wa qadi khan qadi daban khan din daban sai aka yi tarkibinsa ya zanto qadi khan haka buzur jamihir buzur jamihir asalansa buzur din daban jamihir din daban shi ma sai aka yi tarkibinsa an gane ko to wato kaga a nan gurin kowane ɗaya daga cikin wannan mamnu'un ne min as-sarfi li wujud illatani li wujud al-illatani al-illatu al-ula raji'atun ila al-lafzi wa thaniya raji'atun ila al-ma'na to wace ce raji'a ila al-lafzi shi da at-tarkib wace ce raji'a ila al-ma'na al-alamiyya al-alamiyya na'am wa misalu نعم ومثال العالمية مع زيادة الألف والنون مروان وعثمان وغطفان وعفان وسبحان وسفيان وعمران وقهطان وعدنان
misalin alamiya ga shi alam ne ga kuma wujudi mai ga ziyada ta mai alif wan nun kamar marwan alam ne alasmin musamman bi hadha al-ism da shi kuma a karshen shi akwai ziyada na alif na nun wa alif alif wan nun to kaga al-alamiya illatun raji'atun ila al-ma'na wa ziyadatu al-alif wal lam illatun raji'atun ila al-lafz ha kuma idan ka dauki Uthman haka kuma idan ka ɗauki gatsafan haka affan haka sahban haka sufiyan haka imran qahtan adnan dukan kowanne yana gudun mamnu'un min as-sarf lil alaliyya wa ziyarat al alif والنون مهم.
ومثال العلمية مع وزن الفعل أحمد ويشكر ويزيد وتغلب وتدعو لفظ أحمد da yashkur idan an sa mutum suna yashkur ko yazid da wanda aka rada ma suna wa taglib wa tadmur dukkan waɗannan za mu samu cewa mamnu'un min sarf ne saboda mai samuwar illoli guda biyu ɗaya illar ita ce wazinin fi'ili domin ahmad da yashkur da yazid dukkan su wazinin fi'ili ne ɗaya illar kuma ita ce mai al'alamiyya الألبية مع وزن الفعل أه.
ومثال العلمية مع العدد عمر وزفر وقطم وهبل وزحل وزمر وقزح ومضر waɗannan kuma al'alamiya ce tare da al'adun kamar da muka ce umar asalinsa ne amir to kaga zufar ma sunan shi zafir da ha kusan kasim wa hubal habil وزحل زاحل وجمح جامح وقزح قازح ومضر ماضر لكنه عدل إلى عمر زفر قسم وهكذا على وزن فعل بعد أن كان على وزن فاعل wannan shine al'adlu din ma al'alamiya ga kuma kowanne alam ne bi mujarrad an qulna umar fa huwa lafzun summi bihi shakhsun معين an gane ku wa amma wasfiya
ورسالة الوصفية مع زيادة الألف والنون ريان وسبعان ويقظان
idan muka ɗauki alwasfiya ma ziyarar alif wal nun kamar rayyan da ƙarin alif da nun a cikinsa sannan kuma ya dullu alal wasfiya yana nuna sifa كذا الوصفية راجعة إلة راجعة إلى المعنى والزيادة الألف والنون إلة راجعة إلى اللفظ ولذلك كان ريان وشبعان ويقظان دكان ممنوع من الصرف هكا كما جوعان هكا عطشان دكان ممنوع من الصرف لما ذكرنا من وجود هذين هاتين الإلتين أها ومثال الوصفية مع الوزن الفعل أكرم وأفضل وأجمل
wato kaga nan gudun alwasiyya ce ma a waznul fi'li an gane ku alwasiyya ma a waznul fi'li kamar akram da afdal da ajmal kasance wasu akram wasu amma kuma gashi akram ala wazni af'al haka kuma afdal wasu ne fulanun afdal min fulan idan mun dauka wasu ne ne asalin sa kafin a sa wani mutum suna da shi wa ajmal wa haka da ولسان الوصفية مع العدل مثنى وثلاث ورباع وأخر
masna daga sami ne ko sulas daga salis ruba daga rabi ukar daga akhir ko akhar al-akharu an gane ko sai aka yi adalin sai zama haka don ya bada wata ma'ana da ake nufi alwasfiyatu ma al'adl وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منها منهما مقام العلتين فهما صيغة منتهى الأمور مم.
وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة jamil a iya samun illoli guda biyu a wato akwai waɗansu illoli guda biyu kowace ɗaya daga cikinsu tana daidai da illoli biyu da ya kamata a samu don suna ya zama zama mana sarfu amma cikin guda biyun nan kowace ita kaɗai tana daidai da samuwar biyu to ga sanin gurin su ne siga ta mun tahal jumu siga ta mun tahal jumu zai yi magana me siga ta mun tahal jumu sannan kuma da alifu tasn alifu ta'anis da alif ta ta'anis al maqsura aw al mamduda sawa'un ta zanto maqsura ce ko mamduda an gane ko mhm أما صيغة منتهى الجمود فضابطها أن يكون الاسم جمع تفسير جمع تفسير eh.
وقد وقع بعد ألف تفسيره بعد ألف تكفيره بعد ألف تفسيره حرفان نحو مساجد ومنابر وأقارب وأماكن وأماكن وحوائط وطوامس أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن نحو مفاتيح وأساطير وقناديل جميل